أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك أموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi a wannan yammaci na litinin yau 26 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436 wanda kuma ya zo daidai da 13 ga watan bakwai miladiya ta 2015 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kafi a jiya mun fara muna cikin tafsirin fadar Allah ta'ala wa laqad sarrafna fi hadha alqur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu akthara shay'in jadala wa mukammala tafsirin wannan aya ba lokaci yayi don haka zamu dawo kanta bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
الله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل كما حقيقة mun sarrafa misalai a cikin wannan alkur'ani daban-daban ga mutane wa kana insanu aktsara shay'in jadala sai dai kuma mutum dan adam ya kasance ya fi kowa musu wannan gaba ta karshe ita ce gabar da muke bayani akan ta lokaci wa kana insanu aktsara shay'in jadala ubangiji ta'ala yana faɗa mana a cikin wannan aya cewa a cikin alkur'ani ya kawo misali iri-iri ya kawo shi ta fuska daban-daban kuma ya yi bayani a cikinsa daki-daki ta yadda kowa zai gane babu wani abin da yake cikin alkur'ani wanda yake mai rikitarwa ba tare da an yi bayaninsa ba saboda haka babu wani abin da allah ta'ala bai bayyana wa ɗan adam ba na shiriya a cikin alkur'ani sai dai dan adam shi ne yake da ɗabi'a ta jayayya ɗabi'a ta musu bayan ya ji abin da aka faɗa masa na gaskiya kuma ya shiga musu akan abin da ya ji amma ba don wai gaskiyar da aka yi masa bayani ba ta fito karara ba ko kuma a'a bayanin bai cika ba sifar jayayya wata sifa ce wacce takan iya kasancewa mai kyau ce takan iya kasancewa mara kyau takan iya kasancewa mai kyau idan ya kasance mutum yana jayayya ne da hujja yana jayayya da ilimi yana jayayya don ya tabbatar da abin da yake gaskiya yana jayayya don ya bayyana ƙaryar da take ƙarya to wannan jayayya babu wani abu a cikinta yana jayayya domin ya kare haƙƙin wani wanda yake ganin ana zaluntarsa to wannan jayayya babu wani abu a cikinta kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labarin annabi Ibrahim alaihissalam lokacin da mala'iku suka zo masa suka bakunce shi da niyyar za su wuce su halaka alƙaryar mutanen annabi Lut Allah ta'ala ce falamma zahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut Allah ta'ala ce yayin da tsoro da fargaba ya rabu da Ibrahim kuma bushara ta zo masa ta cewa zai samu haihuwa yujadilu na fi qaumi lut sai ya shiga jayayya da mu dangane da mutanen annabi lut alaihi salam wato yana kokarin ya ya cece su daga wannan halakarwar da za a je a yi musu yana nuna wa su waɗannan mala'iku su waɗannan bakin nasa cewa tana yiwuwa a su musulunta ko tana yiwa su yi imani kuma cewa akwai lotu da mutanensa da waɗanda suka yi imani a cikin garin saboda haka kada a je halakar da su kuma abin ya shafi annabi lot ya shafi waɗanda suka yi imani da shi to wannan jayayya ce da yake bisa gaskiya domin abin da yake kokarin karewa abu ne da ya cancanta ya kare shi shi ne sa Allah ta'ala a gabe ya yabe shi inda Ibrahim la halimun awwahun muni lalle annabi Ibrahim ya kasance mai yawan hakuri da juriya sannan mai yawan ambatan Allah sannan mai yawan bayar da al'amarinsa ga Allah wannan yabo da Allah ta'ala ya masa ishara ce zuwa ga cewa wannan musun ko jayayyar da yayi jayayya ce inda ya dace da yayi ta ba inda ya dace ba to ba za a biyo baya da yabo ba amma biyo bayan maganar da yabo alama ce ta cewa jayayya ce a inda ta dace amma jayayyar da take ba ta da kyau ita ce mutum ya yi jayayya a kan abin da ba shi da ilimi a kansa ya rika jayayya da jahilci kamar yadda Allah ta'ala ce ha'antum ha'ula'i hajjastu fi ma lakum bihi ilm falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ce ha'antum ha'ula'i ga ku waɗannan hajjastu fi ma lakum bihi ilm kun yi musu akan abin da kuke da ilimi a kansa to wannan babu matsala amma falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm dan menene kuma kuke musu akan abin da ba ku da ilimi akan sa kaga ubangiji ta'ala sai ya soke su da yin musu akan abin da ba su da ilimi akan sa don haka duk abin da mutum ba shi da wani masaniya ba shi da ilimi akan wannan abu ba shi da wani dalili akan wannan to bai kamata a same shi yana jayayya akan wannan ba jayayya ce wacce ba ta da kyau haka nan jayayya game da gaskiya bayan ta bayyana kana ja da maganar da baka fahimce ta ba amma bayan ta bayyana ka fahimce ta ka gane inda ta sa gaba to kuma ba daidai bane ka ci gaba da jayayya akan wannan kamar yadda Allah ta'ala ce kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين kaga ubangiji ta'ala anan yake nuna abinda mu'minai suka yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fitar da su zuwa zuwa yakin zuwa yakin zuwa yakin badar na jayayya da suka yi Allah ta'ala ya kira wannan jayayya a matsayin jayayya ce wacce take bayan gaskiya ta bayyana so aka ga jayayya ce wacce bata dace ba jayayya ce da ba mahallinta ba yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun saboda haka ba a buƙatar ka ci gaba da jayayya bayan ka gama sanin abin da ake kokarin a sanar da kai bayan gaskiyar da ake so a yi maka bayani ka fahimce ta amma dan dai ka kawo rudu sai ka ci gaba da ja ka ci gaba da kawo wasu maganganu haka nan aljadalu fi ayatillah dangane da ayoyin Allah dangane da abin da Allah ta'ala ya saukar na hujjoji mutum ya tsaya yana jayayya akan abin da ya tabbata a alkur'ani ko ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma wata aya ce ta ubangiji karara wacce ya bayyana amma duk da wannan mutum ya ci gaba da yi wannan jayayya babu wanda yake jayayya akan akan ayar Allah ko ya yi jayayya akan abin da Allah ta'ala ya bayyana na na na na ikonsa na kudararsa ayarsa kauniya sai wanda yake kafiri kamar yadda Allah ta'ala ce ma yujadilu fi ayati llahi illa allazina kafaru babu waɗanda suke jayayya a dangane da ayoyin Allah sai waɗanda suke kafirai su ne za a karanta musu alqur'ani su yi jayayya da shi su ne za su ga wata kudura ta ubangiji da Allah ta'ala zai bayyana a akan wato ga ga annabinsa wata mu'jiza amma wannan ba za ta hana su jayayya ba to ita ma wannan jayayya jayayya ce wacce alkur'ani ya yitar da ita wanda musulunci bai zo da ita ba walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala allazina kafaru in hadha illa sihrun mubin ce da za mu saukar maka da littafi a cikin takarda daga sama su ga san da yake sauka ya sauko da takarda a rubuce a ba su su taba da hannunsu laqala allazina kafaru in hadha illa sihrun mubin amma saboda jayayya da rikici da kafirai sai su ce wannan abin da ka kawo mana sihiri ne kawai kayi mana rufa'ido kamar yadda Allah ta'ala ya ce walau fatahna alaihim baban minas sama'i fa dhallu fihi ya'rudun laqalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qawmun masfurun dace kamar da a ce za mu bude musu kofar sama su yi matattakala su rika hawa to da sai su rika cewa inna ma sukkirat absaruna an dai sanya ganinmu ne cikin maye kawai wato an cire mana tunaninmu da hankalinmu ne an mana rufa ido bal nahnu qaumun mas'uruna kai ba ma haka ba kawai an sihirce mu ne da haka wannan abin da muke gani ba gaskiya bane kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa law nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qublan ma kanu yu'minu illa in yasha Allah walakin aktharuhum yajhalun ubangiji ta'ala ce walau nazzalna alai walau walau nazzalna ilaihimul malaika da za mu saukar musu da malaiku su ga malaikun yadda suka ce a saukar da malaiku da za mu saukar da malaikun wa kallamahumul mauta azo matattu wadanda suka riga suka mutu kamar iyayensu da suke cewa a dawo musu da iyayensu ya dawo da iyayen nasu su ba da shaidar cewa eh wannan abin da kuke kai ba gaskiya bane dan mun mutu mun je mun ga abin nan da ake kai ba gaskiya bane su zo su bada wannan shaidar wa asharna alaihim kulli shay'in qubula komai da suka bukata za mu tattaro mu kawo musu ba kanu da yu'minu ba za su yi imani ba to kaga wannan jidali ne fi ayatillah bayan ayoyin Allah sun bayyana hujja ta bayyana karara sannan mutum ya ci gaba da jayayya irin wannan jayayya jayayya ce da musulunci ya kushe ta haka nan jayayya bil batili mutum ya rike abin da yake ƙarya ne amma ya yi ta jayayya sai ya tabbatar da ƙaryar ya rike abin da ba gaskiya ba amma kuma ƙoƙari yake sai ya ga cewa wannan wannan ƙaryar an karɓe ta a matsayin gaskiya to babu shakka ita ma wannan jayayya ce wacce take musulunci bai yarda da ita ba bai zo da ita ba kamar yadda Allah ta'ala a nan gaba za mu ga ayar da take gaba wajadalu bil haqqi bil batili liyudhilu bihi al haqq sun yi jayayya bil batili da ƙarya ba don kuma don su ga sun rushe gaskiya wanda duka jayayya ce da duk mutumin da ya siffanta da ɗaya daga cikin irin wannan jayayyar to babu shakka ya ɗauki hanyar bacewa Allah ta'ala ce wa kana al-insanu akthara shay'in jadala babu wanda ya kai dan adam yawan jayayya wannan sifa ce daga daga sifa ce ta insaniya sifa ce da dan adam yake da ita ta mutuntaka ubangiji ta'ala ya halicci dan adam da wasu sifofi waɗanda zai rabu da su waɗanda za su zai rabuwa da su ta hanyar yayi imani da Allah ta hanyar yayi ilimi na kwarai sannan ya samu aiki da ilimin sa to zai iya rabuwa da wasu sifofin wasu kuma sifofi ne na halitta kamar inda Allah ta'ala ce wa khuliqal insanu dha'ifa an halicci dan adam mai rauni wannan raunin ba zai iya raba kansa da shi ba haka yake idan ka kwatanta shi da sauran manya-manyan halittu da Allah ta'ala ya yi shi mai rauni ne saboda haka wannan rauni sifa ce da sifa ta insaniya sifa ta mutuntaka tashi haka nan akwai aljahl wa zulm su ma sifofi ne da guda biyu da Allah yake halitta dan adam da shi kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta shi ce innahu kana zaluman jahula lalle shi dan adam ya kasance zaluman mai yawan zaluntar kansa ne jahulan mai yawan jahilci ne to gurgurdan yadda zai yi imani ya san Allah ya ji tsoronsa gurgurdan yadda zai zai nisanci zalunci sawa'un zaluncin da ya shafi shirka ko zaluncin da ya shafi ma'asiya ko zaluncin wani dan uwansa gurgurdan yadda imani zai ratsa zuciyarsa gurgurdan yadda zai san Allah zai san abin da Allah ta'ala ya aiko annabawa da shi gwargwadon kuma yadda zai nisanci yadda zai nisanci jahilci saboda haka yana rabuwa da sifa ta zalunci da sifa ta jahilci da wannan da da da al-ilmu da al-iman wal ilm al-iman wal ilm haka nan sifa ta gaggawa wa kana al-insanu ajuda ce lalle dan adam mai gaggawa ne kulikal insanu min ajal an halicce shi da gaggawa to wannan garajen da yake tattare da dan adam shi ma abinda zai samu masa da nutsuwa shine sanin Allah ya samu ilimi na annabawa wanda suka zo da shi to wannan sai ya sa ya samu nutsuwa to duk waɗannan sifofi ne da ubangiji ta'ala ya sifanta dan adam saboda anan aka ce al-insan ba wai ana nufin kafiri ba akwai wasu wanda ta fassara al-insan ana da cewa kafiri wannan fassarar kuskure ce ba wai duk inda al'insan ya zo a cikin alkur'ani za ka ce kafiri ba sai idan akwai wani abu a cikin ayar wanda zai nuna maka cewa al-insan a wannan siyakin wannan ayar ana nufin kafiri wa yaqulu al-insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya Allah ce mutum zai ce yanzu in na mutu shin za a kuma fitar da ni daga kabari na da raina to kai daga jin wannan magana ka san mu'mini ba zai faɗe ta ba mu'mini ba zai ce in na mutu yanzu za a fitar da ni da rai ba wanda kuma duk yayi shakka to ya kafirta kuma musulmin ne in dai har yayi shakka kuma ya dawo ba musulmi ba saboda haka kaga kalmar al-insan a wannan ayar zaka fassara ta kai tsaye da cewa al-insanul kafir ana nufin mutum kafiri saboda me saboda siyakin yadda aka koro maganar za ta fassara maka cewa mutum kafiri ake nufi amma kamar nan wa kana al-insanu akthara shay'in jadala ba za ka fassara shi da kafiri ba kowane ɗan adam zai zama yana da wani rabo na wannan sifa ta ta jidali ta jayayya kuma Allah ta'ala ce akthara shay'in ce kalmar shay ta kunshi komai Allah khaliqu kulli shay kullu shay zaka ce kullu shay ma siwal ma siwal khaliq duk abinda ba Allah ba ya shiga karkashin kalmar ash-shay to kaga a cikin al-ashiya akwai abinda baya ba ma ya magana ba dai ya musu dutse ba zai magana ba itace ba magana itace ba magana cike ba ruwa ba magana yake ba kasa ba magana cike ba sama da kasa rana wadannan duk ba sa magana amma sun shiga a cikin karkashin shay dan Allah ta'ala nuna maka irin yadda dan adam ya sifantu da sifa ta jayayya sama da kima inda za a kwatanta shi da dukkan wani abu mai jayayya to shi ya fi shi jayayya shi ne dalilin kawo kalmar ashai anan don a kai matuƙa ga mubalaga wasu ma suka ce af'alu tafdil a cikin ayar ba a babinsa yake ba musan aka kawo aka ce abu kaza ya fi kaza to wancan ma ya yi tarayya da shi a sifar illa wannan ya ɗara shi to suka ce wannan af'alu tafdil din babu shi a nan a tafdil babu shi a nan kamar inda inda annabi yusuf alaihi salam ne yake cewa rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi rabbi sijnu ahabbu ilayya ya ubangiji na fi son a kai ni kurkuku sama da abin da suke kira na anan ahabbu ba ta nufin yana son abin da suke so yayi illa ya fi son wannan akan wannan saboda haka afalu tabdil anan laysa bi babihi zuwa cewa maslubu tabdil ne don haka dan adam babu ma wani abu da ya kai shi jayayya ba wani abu da ya kai shi jayayya mala'iku ba sa jayayya kamar yadda muka faɗa jiya ko da za su ce a taj'alu fiha man yusiru fiha wa yasfiku dima za su faɗi haka ne domin suna son ƙarin bayani ba wai don suna jayayya ba ne to mu'mini ba a san shi da jayayya ba sai akan abin da yake na gaskiya abin da yake na gaskiya a nan ne mu'mini zai tsaya ya jayayya a kansa amma ba abin da yake ba gaskiya ba shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ma dalla qaumun illa utu jadala babu mutanen da za su bace face kaga an ba ce an ba su yawan jayayya yawan musu saboda kokarin su kare abin da suke kai na bata amma za mu ga mu'mine idan ka duba ka za ka sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama masu mika wuya ne masu biyayya ne masu karbar umarni ne daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ba tare da sun tsaya suna masa jayayya ba yana faɗa suna faɗa yana faɗa suna faɗa idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake tawaddau min luhumil ghanam idan an ci naman la tatawaddau min luhumil ghanam in kun ci naman tawaddau min luhumil ibil wala tatawaddau min luhumil ghanam in kun ci naman raquma ku yi alwala amma in kun ci naman kananan dabbobi akuya ko tinkiya ko rago kada ku yi alwala ba sai kun sake alwala ba sahabbai ba su ce da shi saboda bai ka bambance kaza kaza kaza kaza ba kawai sun karba a haka a haka suke suke suke zartar da umarninsa sai dai su ce da shi sami'na wa abana amma ba sa jayayya akan dukkan wani umarni da annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda urwatu urwatu ibn mas'ud al-thaqafi lokacin da ya je kan da musulmi ya ga yadda sahabbai suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace bai ya kula da zarar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wani umarni to har rigege ne ya suke wajen kowa yana son ya ga cewa shi zai cika wannan umarni saboda ka sahabbai ba su san wannan ba Imam Muslim ya fitar da hadisi a cikin littafinsa ingantacce daga Anas ibn Malik yake cewa mun kasance a gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama fadhahika sai muka ga annabi yayi dariya ba su san me yasa shi dariya ba sun daga kawai ya ya kama dariya sai kuma yace da su hal tadruna mimma adhak kun san me yasa ni dariya sahabbai suka ce qulna Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka sani ba mu san dalili ba sai ya ce da su min mukhatabatil abdi rabbah yadda bawa yake ya rika magana da ubangijinsa wato a ranar gobe kiyama an zo hisabi an zo hisabi a farfajiyar kiyama yadda bawa zai rika magana da ubangijinsa ya ce ya rab alam tujirni min adh-dhulm ya rab ya ubangiji baka tsare ni daga zalunci ba wala yakhafu zulman wala hadba ce babu zalunci anan dan an zo na alkiyama ba wanda za a zalunta kai ma ba za ka zalunci kowa ba Allah ce da shi bala haka ne mana ba zan zalunci kowa ba sai ya ce da Allah fa inni la ujizu ala nafsi illa shahidan minni yace ni ban yadda wani ya bada shaida nayi laifi kaza da kaza ba sai dai daga wani bangare na jikina amma ni ban yadda a kawo mala'ika ko wani a ce a ce ba da shaida nayi laifi ba saboda ka wannan za a yi mun shi ne adalci sai Allah ce da shi ka fa bi nafsika al-yawma alayka shahida wa bil kiram al-katibin shuhuda ce to kai ka karan kanka ka isa ka bawa kanka shaida mala'ikun da suke masu karamci masu rubutu su ma su zo da rubutun su a matsayin shaida fa yukhtamu ala fihi sai a rufe bakin sa saboda haka sai bakin ya daina magana fayuqalu li arkanihi sai a ce wa gabobinsa hannayensa da kafafuwansa su yi magana fatantiqu bi a'malihi sai su kama fadar ayyukansa hannaye yana fadar aikin da ya yi kafafuwa suna fadar ido yana fadar abin da ya gani baki yana fadar abin da ya fada ko ya ci ciki yana fadar abin da kowace gaba ta jikinsa tana bayani duk su gama bayanin laifuffukan da shi ya ce bai yadda wasu zo su ba da shaida ba sai wani bangare na jikinsa sun ma yi khalla bai na bai da kalam daga nan sai a kyale shi a ce to sai a dawo masa da maganarsa to a nan sai ya rika cewa bu'udan bu'udan da kunna wasu hukan tir da ku tir da ku yana gaya wa hannunsa da kafarsa da tir da ku fa an kunna kuntu unadin duk bari giban nan saboda ku nake yi duk maganar nan da wannan dagewar da nayi da gaddamar da nake yi saboda kada mu shiga wuta mun san da ku za a shiga wuta to kaga tsabar tsabar jayayya kenan ga mala'iku ga komai a rubuce an zo an nuna masa amma ce shi bai yadda ba sai dai a kyale shi da kansa ya bawa kansa shaida to shine ubangiji ta'ala yake gaya mana hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين saboda haka Allah ta'ala ce har lokacin da za su zo a kawo su wajen azabar Allah a lokacin da za su yi gaddama su ba su yi ba su yi rigima su ba su yi ba shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum da jin su da garanan da gannan su da fatun su duk su yi ta bada shaida to anan ne hankali zai tashi wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina ta yaya za ku bada shaida akan mu sai su ce an taƙana Allah allazi an taƙa kulle shai Allah da ya ba wa komai firici shi da ya ba mu firici wa huwa khalaqakum awwala marra ai da ba ku yayi ku saboda ka dan da ba ma magana me zai hana yanzu in ya so ya sanya mana magana mai magana to saboda haka wannan duk yana daga surar jayayya ta dan adam har a lahira yayin da zai tsaya gaba ga Allah sai ya nuna halinsa da jayayya kaga kuwa wa kana al-insani wa kana al-insanu akthara shay'in jadala ba wanda ya kai dan adam jayayya kenan har a lahira sai an yi sai an yi jayayya da shi to wannan aya duk da cewa ga asiyakin da ta zo mun ce ana nufin duk dan adam kuma abinda zai kara nuna maka cewa al-ibratu anan bi umumin lafzi la bi khususi sabab hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito cewa Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu a gidansa shi da matarsa Fatima bint Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ya kwankwasa musu gida suna ta bacci ba su tashi sun yi sallah ba sun makara annabi ya bubbuga musu gida qala ala tusallun shi ba za ku tashi ku yi sallah ba sai sai na Ali ya ce ya Rasulullah inna ma anfusuna bi yadillah ai rayukan mu a hannun Allah suke fa idza sha'a an yab'athana ba'athana in ya so ya tashe mu sai ya tashe mu wato kamar yana bawa kansa uzuri cewa ai ransa tunda wanda ya mutu Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha shi ma Allah ta'ala ya ya ya karbe ran nasa saboda haka shi ne zai dawo masa da ransa to tunda ko bai tashi ba kaga shi ba shi ba yi da wani laifi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya yayin da ya je Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yana fadar haka annabi sai bai ce masa komai ba sai ya juya yana yana yana buga cinyarsa yana cewa wa kana al-insanu akthara shay'in jadala wa kana al-insanu akthara shay'in jadala nabi ya rika buga cinyarsa yana cewa lalle dan adam ya fi kowa jayayya abinda ake nufi anan ya kamata ali radiyallahu ta'ala anhu yayi murna har an tashe shi daga bacci ya sallah ya kamata wannan ya sa shi ya ƙara ɗaukan wani mataki nan gaba kada ya makara annabi da kansa ya zo ya tayar da shi to ya ji daɗin wannan to amma kun haka sai ya yi hujja da cewa ai ransa a hannun Allah yake to wannan shine yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya baki ce masa komai ya tafi yana wa kana insanu akthar shay'in jadala to kaga wannan shi zai nuna maka cewa ayar ba wai tana magana kafiri bane tana magana ne akan dabi'a ta dan adam akwai nasussuka da suka zo na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna wato rashin dacewar yawan musu da yawan jayayya annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sahihai hadisin bukhari da muslim wanda suka rawaito daga aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa abghadu ar-rijali ila Allah al-aladd al-khasim abghadu ar-rijali ila Allah al-aladd al-khasim wato mutumin da yafi Allah ya fiki yafi tsana shine mutum mai tsabar jayayya mai tsabar husuma wanda da wuya ne wani wani ishu wani abu ya zo ya a faɗa bai jayayya ba da gaskiya da abin da ba gaskiya ba shi komai ya ji sai ya yi jayayya to wannan Allah baya san wannan dan ɗabi'a ce ba mai kyau ba saboda mutumin da ya zama komai sai ya yi jayayya a kansa to kaga zai rika jayayya akan abin da yake gaskiya zai rika jayayya akan akan abin da yake wazih ne wuzuha shams kamar rana amma zai iya jayayya a kansa akwai wasu waɗanda aka yi wasu falasifa lokacin abin da a cikin falasifa na girkawa ana kiran su as-sufastaiyu as-sufastaiyu su komai komai sai sun yi shakkarsa ba abin da zaka gaya musu su yadda saboda komai zaka gaya musu sai kun yi sai kun yi debate sannan ka kawo hujjoji sannan su yadda akwai shi don haka idan mutum ya biya ma jayayya akan abin da yake waziri abin da yake badahiyat abin da kowa da kowa yake ganewa to sai a ce abin da kake yi saf safa ce haka ji malami suna cewa wannan saf safa ce ma'ana ka ɗauki mazhaba irin ta waɗannan karkatattu saboda komai za ka yi jayayya a kansa saboda haka ba komai ake jayayya a kansa ba za ka yi jayayya akan abin da kake da tabbas da ilimi a kansa ko kuma abin da ka tabbata ƙarya ne amma ana so a farlanta shi sai ya zama gaskiya to anan dan in kana da ilimin da zaka iya bayyana ƙaryar a baice ta to ba laifi kai shi ma idan ya kasance ƙaryar ka san ƙarya ce amma baka da ilimin da zaka iya bayyana cewa ƙarya ce to ba daidai bane ka shiga jayayya saboda ka dan kana jin cewa kai bisa sunna kake bisa kyakkyawar fahimta kake ka san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka gane sunna ya kamata abi kada kawai ka ce to duk wani dan bid'a ma yazo ku yi muqabala ce dan kaza dan kaza duk su zo ku zo ni ku zo mu buga wannan ba daidai bane domin idan ba ka da hujjar da zaka iya kada shi sai ya kada ka da zakin bakin sa sai ya maka wayo sai ya faɗa abubuwan da za su rikita ka kai baka da ansa su kuma gashi ka taro rigima saboda haka yana da kyau ka sani cewa ba wai ana nufin dan ka san abu gaskiya ne ba wataƙila ka zauna gaban malami ya maka bayanin abubuwan nan da hujjojinsa ya karanto maka ayoyin da hadisan ingantattu duk ka ji su amma ba ayi da zaka iya maimaitawa ba hadisin da zaka iya kawowa ka je ka ce zaka tari rigima da wani akan wannan abin to da wace hujja zaka zaka zaka tabbatar da abin saboda haka wannan ita ma ba daidai bace Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah sun rawaito hadisi daga Abu Umama daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man taraka al-qira'a wa huwa mubtil bana Allah lahu man taraka al-qira'a wa huwa mubtil bana bana Allah lahu baytun fi rabd al-janna wanda duk zai bar zai bar jayayya yayin da ya san ba shi da gaskiya an ɗauko magana ya gane bai da gaskiya ba zai jayayya ba ya sallama to wannan sakamakonsa Allah zai gina masa gida a cikin aljanna a cikin aljanna Allah zai gina masa gida sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man tarakahu wa huwa muhiqqun bana Allah lahu fi wasatiha wanda kuma ya bar jayayya alhalin yana da gaskiya amma ya kula cewa jayayyar da ake yi ba wai jayayya ce ta a fahimta ba kawai jayayya ce ta a yi rudu a yi hayaniya sai ya ja baki ya shiru to Allah ta'ala zai gina masa aljanna kuma a cikin mafi alkhairin aljanna mafi daukakar shine fi wasatiha mafi daukakar aljanna saboda ka ashe kaga koda da gaskiya ba koyaushe ne ake bukatar ka kai jayayya ba sai in kana da na farko kana da ilimin da zaka iya gamsar da abokin jayayyarka na biyu ka fahimci cewa jayayyar da ake ta a fahimta ce ba wai kawai jayayya ce ta a yi jayayya ba shi yasa da Allah ta'ala ce wala tujadilu ahlal kitab sai ce illa billati hi ahsan wajadilhum billati hi ahsan kai jayayya da su amma ta hanyar da take mafi kyau ba wai kawai kai jayayya ba ubangiji ta'ala bai yi itlaqin jayayya haka nan ba sabanin al-mau'iza al-hikma da al-mau'izatul hasana ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة سيتي وجادلهم بالتي هي أحسن سبب جدالي زي إذا ما بعد ديبا أما ال ال ال الحكمة هو إنا تكديديك الموعظة الحسنة دو إنا تكديديك أما جدالي زي يكسن شوى بعد ديبا سياسة سيدة أكسفا تاشي دما دما أفعل التفضيل أكتب بالتي هي أحسن saboda haka ba koyaushe ne kamata ka rika jayayya ba imam tirmidhi da ibnu majah sun fitar da hadisi shi ma daga abu umama al-bahili yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal babu mutanen da za su saki da hanya bayan shiriyar da suke kai bayan sun gane gaskiya sun hau kan turban gaskiya sai kuma su sake ta to wannan sai kaga sun fi kowa jayayya wanda da suna kan tafiyar daidai ana tafiyar da su kawai lokaci ɗaya sai suka abin nan shi yasa za ka samu a cikin a cikin kafirai murtaddi ya fi kowa jayayya wanda yake murtaddi wanda da ya shiga musulunci daga baya ya fita to ya fi wanda da mun bai shiga musulunci ba to haka nan wanda yake ya fahimci gaskiya ana tafiya da shi ya sake ta ya koma wani abu daban to shi ma in ka neme shi sai ka samu ya fi kowa jayayya to shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma zalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal babu mutanen da za su kaucewa wato shiriyar da suke kai face an ba su jayayya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai karanta ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun haka ne ya tabbata a ruwayoyi daban-daban akwai a cikin tirmizi da waninsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man talaba al-ilma li yubahi bihi al-ulama aw yumari bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuha an-nas ilayhi fa huwa fi an-nar duk mutumin da zai nemi ilimi dan kawai shi yayi wa malamai alfahari da shi wato ya ga yayi kafada da kafada da wani aw yumari bihi sufaha ko kuma saboda ya rika jayayya da jahilai kawai shi yana so ilimi ne saboda in an zo majalisa ya fi kowa abin cewa ya fi kowa magana ya fi kowa faɗa aw yasrifa ilayhi wujuhan nas ko ku a ya jawo hankalin mutane kansa a gane cewa eh shi mai ilimi ne dan kawai wannan shi je ne mai ilimi ba dan ya fahimci addininsa ba ya san me zai bautawa Allah da shi ba ba dan ya gane gaskiya daga ƙarya ba ba dan ya karantar da mutane ba a'a ya fahimce shi da wannan mummunan manufar ya neme shi dan wannan mummunan manufar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan yana wuta saboda haka ashe kaga shi jidali ba kowane lokaci bane yake ya kamata mutum musulmi ya siffanta da shi duk da cewa sifa ce ta dan adam dan adam yana tattare da wannan sifa amma gurgurdan yadda yayi ilimi gurgurdan yadda ya san Allah gurgurdan yadda zai nisanci zai gyara wannan sifar ya zama na yayi amfani da ita inda ta dace ya kaucewa abinda bai dace ba na'am
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا Allah ta'ala ce wa ma mana annasa an yu'minu id ja'ahumul huda ba komai ya hana mutane su yi imani ba lokacin da shari'a ta zo musu wa yastaghfiru rabbahum kuma su nemi gafarar ubangijinsu illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin sai dai sunnar mutanen farko ta zo musu aw ya'tiyahumul azabu qubula ko kuma azabar Allah ta zo musu ido da ido ta zo musu gadangadan ko kuma aw ya'tiyahumul azabu qubula ko kuma azabar Allah ta zo musu nau'i nau'i iri iri anan Allah ta'ala yana bayanin tabi'a ta kafirai kuma waɗanda suka fi cancanta wannan ayar ta hau kansu su ne kafiran da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gwagwagwa da su da yawa daga cikin malaman tafsiri galibin su ma in ba baka ce duka ba suka ce wannan ayar wa ma mana annasa annasa ana ana nufin mutanen makka to amma abin da yafi dacewa ta zama bayani ce ga dabi'ar dukkan dukkan wasu mutane kafirai sawa'un nada da na lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda za su zo nan gaba da zama da ɗabi'a su ce sai dai ayar ta fi banta tunda a lokacin da ake saukar da ita ga kafiran da ake gwagwagwa da sunan za ta fi ɗabbaƙuwa a kansu domin su ne suke sauraron gaskiya ƙarara daga annabi sallallahu alaihi wa sallama amma suke fuskantar su da jayayya suke fuskantar su da da musu wanda Allah ta'ala ya sifanta su da cewa bal hum qaumun khasimun su mutane ne masu gaddamar tsiya masu musun tsiya Allah ce wa ma mana annasa an yu'minu in ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum babu abin da ya hana mutane su yi imani yayin da shari'a ta zo musu kuma su nemi gafarar ubangijinsu ma'ana babu abin da ya hana musu ya hana musu imani duk da cewa ga dalilan da za su yi imanin nan sun tabbata rukunnan gaskiya duk sun tabbata shari'a ta zo musu ga manzon Allah nan sallallahu alaihi wa sallama tsaye gaban su yana kiransu ga alkur'ani Allah ta'ala yana saukar da shi dauke da shirya dauke da bayani dalla-dalla da harshen da suke ganewa amma ba abin da ya hana su yi imani su nemi gafarar Allah akan abin da suke yi ba wai bayanin da bai gamsar da su ba a bayanin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gamsar da su ubangiji ta'ala kamar yadda ya faɗa a baya wala kasarrafna fi hadha alqur'ani min kulli mathal babu wani misali da Allah ta'ala bai kawo a cikin alkur'ani ba babu wani bayani babu wani salo na magana da ba a yi amfani da shi a cikin alkur'ani ba to sai dai kawai jayayyar dan adam ne da yawan kafircinsa ta hana shi ya imani abin da yake wajibi akan su yayin da suka ji kiran nan da annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan bayani shine su yi imani sai dai jiji da kai da suke dauke da shi da kiyayya da suke wa gaskiya da jayayyar da take tattare da su ta hana su su imani ta hana su su nemi gafarar ubangiji ne har kullum cikin neman gafarar Allah yake kafiri yayin da zai ya karbi musulunci dole ya istighfari ya tuba akan abin da ya wakana a baya kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qas ma qas salaf ka ga wa kafirai in har sun bar abin da suke yi to za a gafarta musu abin da ya riga ya gabata to Allah ta'ala ya ce illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin ba za su imani ba har sai sunnar mutanen farko wato al'adar Allah da ta gudana a cikin mutanen farko ta zo musu wannan shine kawai maganin halin da suke ciki halin da suke ciki na taurin kai da kekasa ƙasa fiki biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da magani cutar da take tattare da su ba ta da magani sai dai in Allah zai tumbike su ne gaba ɗaya halaka su ya kawar da su ko ta hanyar a ɗauke ƙasar gaba ɗaya da suke kai a maida sama ta koma ƙasa a yi musu yadda aka yi mutanen annabi lot ko Allah ta'ala ya aiko musu da rihan sarsara iska wacce take mai tsananin zafi ko kuma Allah ta'ala ya rintsar da su a cikin ruwa ko ya yi musu ruwan duwatsu kamar yadda yawa al'ummomin da suka gabata wannan ce za ta sa su yi imani aw ya atiya humul azabu qubula ko azaba ta zo musu qubulan ay ayana ta zo su ganta gadan gadan fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim ba za su imani ba har sai sun ga azaba ido da ido ta zo musu to nan ne za su sadu da su yi imani domin sun kasance suna nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa gabanin sa ma kafiran da suka gabace shi sun kasance suna nuna wa annabawan su cewa su fa ba za su yi imani ba inda gaske ne a saukar musu da azabar mana su sun ki su yi imanin ga su ba su yi imanin ba in har gaske shi manzo ne daga Allah to ya saukar musu da azab ya sa ayi musu azabar mana kamar yadda mutanen annabi Lut suka gaya masa fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi azabillahi in kunta minas sadiqin suka ce wa annabi Lut in ka in dai har gaskiya kake kai kana cikin masu gaskiya to a zo mana da azabar Allah wannan ita ce kawai ansar da suka bashi bayan kiran da ya musu annabi shu'aib suka ce fa asqit alaina kisafan minas sama'i in kunta minas salihin ka ban ka bangaro mana sama ta fado akan mu in har gaskiya kake faɗa kamar yadda a baya Allah ta'ala ya gama a suratul a suratul isra cikin kalubalen da kafirai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam autus sama alaina kisafa kama zamta alaina kisasa ko ka yanko mana sama ta fado akan mu kamar yadda kake cewa mun ki yarda da kai za mu gamu da azabar Allah haka suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi azabin alim ya Allah in dai har abin nan da yake faɗa gaskiya ne maimakon su ce ka shiryar da mu sai suka ce fa amtir alaina hijaratan min as-sama' kai mana ruwan duwar wasu daga sama aw itina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai tsanani to shi yasa Allah ta'ala ce wa yasta'jilunaka bil azab wa lan yukhlifa Allahu wa'ada suna ta gaggauto maka da cewa ai gaggawar kawo azabar mana ai gaggawar kawo azabar don an an kawo azabar anan ne za su yi imani to ubangiji ta'ala yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alkawarin ba zai halaka wannan al'umma alhalakul am al'azabul am irin wanda yayi wa al'ummomin da suka gabata ba ya tumfike su ya share su daga doron ƙasa Allah ya yi masa wannan alkawari ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba kana cikin su kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah cewa Allahumma la tahlik ummati bi sada Allah kakka halaka al'umma ta irin halakar wanda kai wa waɗanda suka gabata irin halakarwa ta gaba daya ta bai daya kuma Allah ta'ala ya aishi addu'arsa don haka wannan rahama da Allah ta'ala ya sanya cikin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa Allah ta'ala ya daga ba wannan al'umma amma abinda wannan al'umma ake samu a cikin su masu suke yi na saban Allah babu babu abinda zai hana Allah saukar musu da azaba ka duba babu wani sabo wanda wata al'umma da can ta yi aka halakar da ita face a cikin wannan al'umma ana yi shi kwanan nan dai kun ji kasar da tafi kowace kasa karfin soja da karfin arziki a duniya ta halatta auren jinsi ma'ana ba laifi bane kuma suna nan suna cewa za su matsawa kasashe su ma da sai sun halarta auren jinsi wannan auren jinsi fa shine wanda Allah ta'ala ya halakar da annabi mutanen annabi maja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil aka nun aka daga sama aka kifar da su aka bi su da ruwan duwatsu na wuta shi ne wannan laifin to wannan ɗaya ne daga cikin laifuka wannan al'umma ba wai shi kaɗai ne laifin ta ba laifin mutanen annabi shu'aibu ba a yi tatfiful kairi wal mizan ba a 419 ba a dungushe ba a algush ba a cuta duk ana yi ka je kasuwannin mu ka gani har waɗanda suke musulmin ma to babu abin da zai ya hana Allah ta'ala ya yaba wannan al'umma irin wannan azabar ba wai dan ba su cancance shi ba sai dan kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan shine ma'anar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kaga Allah bai ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin ba ko lil mu'minina sai ce lil alamin saboda kowa da kowa sai ya dandani wannan rahama waɗannan da suke wa Allah rashin kunya ai wannan rahama ce take suke suke dandana ba don haka ba da tuni Allah ta'ala bai kisfe da su ba gaba ɗaya a yi kamar ba a yi su ba saboda haka Allah ta'ala ce ba abin da ya hada mutane su yi imani da za su ga azabar kuru-kuru a ce da su gashi nan abin da kuka ce a kawo muku gashi nan an kawo muku to za su yi imani a lokacin da kuma imanin ba zai amfane su ba irin imanin da fir'auna ya yi الله تعالى وما نرسل المرسلين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق والتقوى اتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا
الله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين كما bamu aiko bamu rika aiko manzanni ba face dan su zamo masu bishara kuma masu gargadi wa yujadilu alladhina kafaru bil batil li yudhidu bihi al haqq kuma waɗanda suka kafirta suna jayayya da ƙarya dan su ga sun kawar da gaskiya da shi wattaqabu ayati wa ma unziru huzwa kuma sun rike ayoyina da abin da aka yi musu gargadi da shi a matsayin abin izgili Allah ta'ala anan yana bayyana dalilin da yasa ya aiko annabawa ya aiko manzanni zuwa ga al'ummomin su tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa na ƙarshen su annabi sallallahu alaihi wa sallama Abin da yasa Allah ta'ala ya aiko su shine dan su rika bushara suna gargadi wannan shine abin da ya aiko su saboda shi Abin da su waɗannan ba sa so su ji abinda suke rigima suke fada suke kokarin su ga sun bice shi sun kawar da shi shine wannan bushara din albishara wal nizara bushara da zai yi da kuma gargadi ba wani abu ya zo ya yi musu ba annabi sallallahu alaihi wasallam da annabawan da suka gabace shi duka ba su zo don su tilasta wa mutane su yi imani ba ba zo suka akan sai an yi imani ko ana so ko ba a so ba yasa wani annabin ya zo ba wanda ya imani da shi wani ya zo sai ‘yan kaɗan wa ma'amana ma'ahu illa kaɗi wa ma'amana da musa illa zurriyatun min qaumihi ala qaumin min fir'auna wa mala'ihim an yabtinahu zaka samu ‘yan kaɗan ‘yan kaɗan ‘yan kaɗan su suka yi imani annabi sallallahu alaihi wasallam wani ma zai zo daga shi sai mutum biyu wa ya'ti an-nabi wa ma ma'ahu wa ma'ahu rajulan wa la ya'ti nabi laysa ma'ahu ahad ba wani wanda ya zo tare da shi wasu ma daga cikin ulul azmi ne min ar-rusul manyan manzanni ne annabi nuhu alaihi salam shi aka ce yayi shekara dubu ba dari ba ba dubu ba hamsin yana wa'azi amma Allah ta'ala ce waɗanda suka yi imani da shi ‘yan kaɗan ne, ‘yan kaɗan ne, saboda ka a ranar gobe kiyama zai zo da ‘yan mutane ‘yan tsirari duk wannan shekarun da ya kwashe. Annabi Ibrahim a.s. in ka karanta tarihinsa duk a cikin Alƙur'ani za ka ga in ban da matarsa sai Hajar sai Annabi Lut. An faɗi wani da ya yi imani ba faɗa ba. ma mana lahu lut haka aka ce kawai ba faɗi wani tare da shi ba yana daga cikin ulul azum shine ma mai matsayi na biyu bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam amma ba wanda ya imani da shi amma bai matsa wa kowa ba saboda haka wannan shine babban jigon aiko annabawa su kirawo mutane su gargade su abu kaza abu kaza da za ku yi zai kai ku ga wuta za ka muna gargadin ku daina wannan abu kada ku yi abu kaza abu kaza mai kyau ne ku ci gaba da yi in ba ku yi ku yi zai kai ku aljanna wannan shine abin da suka zo da shi akan wannan ne ake rigima da su ba su ce a zo a tara musu dukiya ba ba su ce a ba su sarauta ba ba su taɓa kowa ba kawai cewa suke yi abu kaza ɗin nan baya da kyau a bauta Allah shi kaɗai a daina bauta dutse a daina zalunci a daina cutar da mai rauni a daina cin haƙƙin juna a daina alfasha a daina sata a daina kaza a daina kaza wani abin da hankula na ɗan adam ma in ya tsaya tunani zai gane cewa ba daidai ba shi kawai suka ce a daina amma ake rigima da su haka anan ubangiji tare wannan القصر الإضافي أكاو النفي أكاو استثناء بلاغة سنش القصر wato ubangiji ta'ala bai aiko su da wani abu ba sai wannan wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munziri mun aiko su ne su yi bushara su yi gargadi ba mu ce su zo su matsa wa kowa ba su tilasta wa kowa ba annabi sallallahu alaihi wasallam tilasta alaihi bi musaitir in alayka illa al bala afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin saboda ka babu maganar a matsa ko a tilasta ko a abin nan amma a saurara fadace fadace ko yaƙe yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallam in ka bi tarihi zaka ga cewa shi aka je aka tsokana shi aka tsokana mutumin da aka fitar da shi daga daga kasarsa ta haihuwa a fitar mutum daga ƙasarsa ta haihuwa ya bar danginsa ya bar kowa nashi daidai yake da ka yanke masa hukuncin kisa aka kwace dukiyoyinsu gaba ɗaya shi da sahabbansa duk wani wanda yake da dukiya a maka da ya dawo madina sai da ya nemi wata sun hau kanta sun zaune wannan ta sa lokacin da ya ji labarin abu sufiya zai wuce da kayan fatauci na mutanen maka manya-manyan shugabannin maka ya ce aje a tare shi kayanmu ne mu kwaci kayanmu da aka samu ya gudu annabi bai fita da niyyar yaki ba bai fita da niyyar yaki kowa ba ya je ne ya kwaci kayansa wanda kuma nashi ne kuma wannan dukiyar dama ta manyan su su su manya manyan mutanen mutanen Makka din su Abu Lahab din su waye su waye su Abu Jahl su suke tare dukiyar dama ba talakawan cikin su ba su suke barwa aje a yi musu kasuwanci to yanzu ga ta za a wuce da ita kuma ya san cewa duk dukiyar su ce suka haye kai suka zaune haka suna da haƙƙin su barci su baci kayan su to jin cewa ba a sa ba su sami su ba suna shirin dawowa su kuma wadancan suka yi gangami suka fito suka tare annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa sahabbai ma ba su fito da niyyar yaki ba ba su fito da niyyar yaki ba shi yasa doki gaba ɗaya gaba ɗaya doki biyu ne doki ƙwaya biyu ne aka fita da shi sai raƙumi ƙwaya ɗaya shi ma yana ɗauke ne da ɗan abincinsu da ɗan abin shansu duk sauran mayakan a ƙasa suke shi yasa wasu ba su samu fita yaƙi ba saboda ba a san za a shi yaƙi ba to in ka je Uhud shi ma za ka samu Uhud su suka yi gangami su yi lamo gayya ai tahowa aka yi Madina ba wai ba wai janye bi su ba su suka biyo shi to haka duk in ka dauki sirar Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa ce duk yaƙe-yaƙen Annabi sallallahu alaihi wasallam to kada shi aka yi babu yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je tsokalo da kansa wannan shine babban abin da Allah ya aiko manzanni da shi mursalina mubashirina wa munziri su yi bushara su yi gargadi amma duk da haka wa yujadilu allazina kafaru bil batil maimakon su bude kunnuwan su ji wannan bushara su je gargadi sai suka sai waɗanda suka kafirta suka rika yin jayayya bil batil da ƙarya suka rika jayayya da ƙarya ba wai da gaskiya ba bil batil da ƙarya li yudhidu bihi al haqq domin su ga sun rushe gaskiya da shi dan su ga sun kawar da wannan gaskiya da shi saboda haka saboda haka suka rika kawo maganganu a jima wani ya ce a basharun yahduna na mutane ne yanzu za su dora mu akan hanya in gaskiya ne a kawo mana a kawo mana mala'ika daura unzila alaihi malak me zai hana ba za a saukar da mala'ikan ba in har gaskiya ne mu ga mala'ika mana sai mutum dan uwan mu irin mu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim a duba wani babban mutum mana mai matsayi mai daraja mai mukami a bashi alqur'ani sai a dauko wani maraya a cikin mu a ce shi za a ba alqur'ani duk shi mu taro yayi mana wa'azi mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin in gaskiya ne a kawo mana gaskiyar mu ga abin da ake faɗa mana gaskiya ne a kawo alkiyama mana ta zo man yuhi al'izama wa hiya ramim waye ya isa ya tashi kasusuwa bayan sun diddige suna karkashin kasa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilu haka shedanu za su ta musu wayi su ta jayayya ta jayayya ba dan komai ba da yudhidu bihi alhaq domin su ga sun rushe gaskiya da ita da wannan jayayyar kuma gaskiya tsaye take sabit a tsaye take jayayyar bai jayayya ba za ta rushe ta ba ana nuna mun lokaci yayi zan tsaya anan gobe insha Allah za mu karkare tafsirin wannan aya domin mu ci gaba a ta gaba insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh